uwana musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wadda yau muna cikin yini na 23 ko a wannan masallaci mai tarin albarka wato masjidu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to muna fatan Allah kai mana muwafaka abinda ya zama yayi daidai Allah ka ji tausayin mu ka dora mana kan mizani abinda ya zama na kuskure Allah ka yafe mana yau zamu shiga cikin suratul fatih kai tsaye ita wannan sura kamar yadda aka ji bayani je ya gabata sai Allah yake cewa نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا نعم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويشهد نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله
Allah mai girma da ɗaukaka, da wannan ainihin ayoyi suka sauka guda biyar ɗin nan, manzan rahama sallallahu Alaihi wasallam ya bar ainihin wato hudaibiya kenan gunda aka kudurta sulhin nan, wato sulhin da bai wa sahabbai daɗi ba, saboda sulhi ne wadda an yi shi sulhi ne annabi ya rarrashe su. ya ce wannan jinkirin alkhairi ne sahabbai saboda ƙarfin imani suka yadda da hukuncin Allah suka miƙa wuya suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka datar da mu da irin wannan haƙuri ka ji abu bai maka daɗi ba gaske duka mun yarda wallahi duka babu mai daɗi a cikinsa amma tun da annabi ya ainihin yarda an sa hannu shikenan ya zama mai daɗi ya ce kuma buɗe ne zai samu ana gama wannan magana nan ne ne za ka zo ka shiga makan ba fada za a miƙa wuya sauran wanda ba su miƙa wuya ba duk za su ƙuya saboda tsoron da Allah ya sa musu cikin zukatansu amma duk wanda ake jin wane ne ya kai mutuƙa wajen tsiya shi kuma abin mamaki ranar sai ya miƙa wuya kun ga wannan baiwa ce daga Allah wanda ake tunanin zai zama tuburan ɗan banza abin mamaki ranar kuma sai ya miƙa wuya ko dai mutum ya shiga gidan abu safiya ko kuma ya shiga gidansa ya kulle ko kuma ya shiga ka'aba ya rufe wallahi haka suka rika yi sai in tsiraru wanda ba a rasa ba wanda ainihin khalid ya dan yaƙe su aka ɗan lokacin da za annabi ya biyo ta kofa maɗaukakiya shi kuma aka ce ya bi ta ƙasa ya ɗan samu turjiya to abinka da jarumi kawai sai ya zare takwami dandanan ya murkushe kawai suka wuce saboda in mun duba tarihin khalid za mu ga lokacin da ije iyakar daular romawa daman ba Allah ya gaya mana ba satudu a ila qaumin uli ba'sin shadidin ko ciki gaba kaɗan ayat tana tafi sai aka ce ainihin romawa ake magana a lokacin mulkin Umar dan Kaddabi wasu kace ila qaumin uli ba'sin shadidin dinnan a lokacin mulkin sayidina abubakar ne wato khalifa na farko wato su ne ainihin banu abinan hanifa to duka waɗannan mutane ne da in ka bi tarihinsu suna da matuƙar tsananin yaƙi ga kayan yaƙin ga kuma iya faɗa ga dabarbaru na tare gari to ala ayi halin kowanne ɓangare ne to kowanne mai tsananin yaƙin ne to kalin da ike shi jarumin gaske ne da ya zo dandanan ya dan murkushe su ya shiga har ma wani ya rasa ransa amma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin wannan abu ba yace ya akai haka ta faru saboda bai yi umarni ai fada ba dan ubangijinsa bai bashi izini ba shi yasa anan Allah yace mun yi maka wannan budi ne ko za mu yi maka wannan budi ne li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara saboda Allah zai maka gafara ma'ana Allah ya gafarta maka ya yafe maka kurakuranka bi jihadika da ƙoƙarin da kake wajen ɗaukaka kalmar Allah wa galabatika da rinjayenka alal kufari kan su kafirai wa dukulihim da yadda ka shigar da su ko kuma kai ƙoƙarin shigar da su fil islami cikin musulunci ma takaddama abin da igabata na zunubinka wa ma ta'akkara da abin da kai jinkiri ma ba kai ba wato abin da ya faru tun kafin kasancewarka manzo da bayan ka zama manzo da kuma kafin abin da ike gaba na kwanakinka kafin Allah ya kira ka zuwa gare shi Allah ya ce duk ya gafarta maka saboda haka malam ya ce fi nazarihim annaka ji'itahum cikin abin da su mushrikai suke dubi cewa wannan abin da ka zo musu da shi ai bi ma ji'itahum bihi min dinin jadidin wani addini ne sabo wazammi abin nan abin nan wazammimta alihatahum kuma kana zargin allolinsu wa da'awatihim ila tarkiha kuma kana kiransu su bar wayannan allolin wa tarkul adatil jahiliya kuma kana kiransu su bar dabi'a irin ta jahiliya azzamima wacce take a bazzargi ila ibadatillahi wahdahu zuwa ga bautar Allah shi kadai wata masuku bil akalaqil hamida da yin ainihin mai riko da halaye abeban yabo kana kiransu akan wannan amma so suna kallon sabon abu ne suke ce musu je ita bidinin jadidin musu da addini wanda yake sabo ne dan su ba su sani ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ce to a irin wannan kokarin naka da hakuri da kai wajen kawar da kai mun gafarta maka zunubanka da wadda suka gabata da wadda ma a gaba za su zo a kaddara kenan farda domin shi ma'asumi ne laifin ma baya yi kun ga kamar yadda na faɗa wancan ainihin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa annabi garanti din cewa in wahayi bai sauka ba abin da in shawara da sahabbai ya zartar kawai fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ko fa idza azamta fatawakkal ala Allah wannan fashi yasa da suka kama wa'annan bayi a badar fa ya sanya suka karɓi fansa ta hanyar shawari ne kun ganin ma ba wai raɗin kansa ya ɗauka ba illa ayar da ta biyo baya Allah ya ce laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhastu wato kenan kun ga abinda Allah ya so shine irin abinda Umar ya so don umar ca'i wa'annan jama'a da aka kama tun da kowa akwai 'yan uwansa a ciki ya ce kowa a bashi ɗan uwansa ya kashe shi da hannunsa don mu nuna musu izza ta musulunci kai kuma ɗanka yana tsaya iri-iri kayi kayi kayi iya ƙoƙarinka har ƙarfinka ya ƙare wai amma in ya je ya ɓarna kuma da ɗaure masa gindi kake ba za ka ga irin wannan abin takaici ba sai kana misali gurin jami'an tsaro ko kana kotu ka ga mutum mai laifi ne kiri-kiri kuma ka ga iyaye don ɗaurewa ƙarya gindi sun je neman belinsa ɗan banza ka zauna har rai da mutuwa mana ka je ka ɓalle wani shagon wannan ka je ka yi wa wancan rauni ka kashe wancan wai kuma wa uba don rashin zuciya kuma ya bi sawun wannan ɗan to har yaushe yaushe ne ai kana ɗaure gindin cewa yaron ya ci gaba da ɓarna kenan to su umar ya ce a'a ya nabi yallahi ya ce ba kowa ka bashi dan uwansa ya kashe shi da hannunsa don mu nuna musu izza ta musulunci mu nuna musu yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantaka duk mutumin da yake addinin Allah yake gaskiya wadda addinin musulunci ya zo da ita to ba ruwanka da shi wallahi ko a tsatsanka ya fito ba ruwanka da shi illa abu ɗaya za ka lura haƙƙin da Allah ya ce ka bashi na kusanci in makusancinka ne ka bashi ka tura masa aniyarsa la yanhaliku lam yan'amin la an an alladhina ko abinna lam yuqatilukum fi wa lam yukhrijukum ko kun ga idan misali kun ga wayancan kafirai ne matsalar ta faru ga ummuna Aisha da wata yadukwanta ko kuma an ce kaka ne ma agunta da tazo ita kuma tana da dan san abin duniya sai take tambaya to ita kuma na na Aisha ba ta saba umarnin manzon Allah sai da manzon Allah ya ce to ka san mutanen mu ya rasulullahi masu kaza masu kaza ta zo tana kaza tana sai take sai aya ta sauka wallahi la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrij har zuwa karshen aya din kun ga Allah da kansa kafin annabi ya magana aya ta sauka dan uwanka ko yanka ko waye dinka makusanci bai hana ka bin addinin Allah ba to wannan haƙƙi ne a kanka dole ne ka ba shi haƙƙin da Allah ya ce ka ba shi amma in ya yaƙe ka ya hana ka addinin Allah ba kai ba shi kawai ba kai ba shi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace abin da ka zo musu da shi na bautar Allah da zargin allolinsu da kake yi din nan kai akan gaskiya kake amma su ban sani ba kana kiransu su bar al'ada ta jahiliya zuwa ga bautar Allah shi kadai amma abin mamaki suna kallon cewa kai ɗin abin da ka zo da shi ka ɓata musu rai aka buɗe masa makka ai ma'ana fa fatahu makkata ya fatahu liqulu abina liqul abina liqulihim li yafhamul khairati allati ji'tahum biha manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam Allah yake gaya masa buɗin maka da zamu baka zai sanya hankulansu su dawo jikinsu su fahimci cewa ka zo musu da alkhairi ne wai baddilu na makanu ya fa'alu na su bika su canja abin da suka kasance suna aiwatar maka fi ma maza cikin abin da ya huce min hayatihim na rayuwarsu wai baddilul madaha da zammi su canja abin da suke maka na zargi da yabo maimakon da suna zarginka yanzu su dawo suna yabanka Allah ya ce mun baka wannan budin ne don su samu nutsuwa su gane addini na Allah ne duk da irin karfinsu da yadda suka tara rindina dubu goma sha biyu suka nufi madina a yakin uhudu annabiyar abinan wato yakin abinan yakin ahzab ko kuma in ce yakin gwalalo wato yakin da aka yi tono aka abin nan bakin madina sun tara rindina a wata ruwaya ta kai dubu goma sha biyu a wata ruwaya ta haura dubu sha annabin rahama ya ce wa sahabbai to maza ku zo aikin zama ya faru a zo a tattauna shawa haukansu ya kai hauka sun yi gayya akan ainihin akanmu me yi mafita salmanul farisi wanda muka yi maganarsa ɗin nan wadda annabin rahama ya ce laukanar imanu manuɗan bisurayya da a ce imani zai gauraya ya tafi kan surayya to daga cikin mazajen farisa akwai mai tafiya ya ɗauko shi shi ne ya ce ya nabi yallahi mu a can wajenmu farisa idan irin wannan masifa ta auko mana mu ga yadda muke muna tona rami ne gwargwadon haɗi kaza mai murabba'in tsayi kaza dade kuma yadda zai tare duk wanda zai shigo to ba zai samu mashiga ba ya ce mukan yi wannan yadda in doki ya zo ko raƙumi bai isa ya tsalle ya tsallaka ba in ka ce kuma za ka sauko daga kan dokinka ko raƙuminka to shi kenan kai sunanka an ƙare maka aiki ka tashi a aiki saboda akwai masu tsaro suna nan annabin rahama ya kallaci sahaba ya ce ya kuke kallon wannan shawari kowa sai ya ji wannan abin ya nutsu a ransa daga nan shi kenan sai annabi ya karkasa musu aiki bangaren muhajirin bangaren ansar bangaren kabila kaza kowa aka ba su murabba'in tonan da za su yi shine wadda suka ɗau kwanaki suna yi ga lokacin sanyi ne ga talauci amma wallahi sahabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba saboda ƙaunar manzan Allah da suke yi da kuma ƙaunar addinin manzan Allah amma yanzu mu ga shi abin mamaki Allah ya azurta mu da dukiya ta ko'ina amma masu taimakon addinin Allah sun yi ƙaranci Allah isa wage to kun ga anan mu lura Allah tabaraka wa ta'ala da yi budewa annabi makka ko ya ce zai bude masa makka wallahi rarrashi ne sannan wanke zukatan sahabbai ne daga ɗumin da suke ji na wannan sulhi da aka yi na hudaybiya saboda abin ya dagula musu hankali shi yasa yace anan an yi musu haka warrida wal mawadda bil karahiyya wannan dama da Allah tabaraka wa ta'ala zai baka cikin ƙanƙanin lokaci saboda ya zamo ka sami yadda da ƙauna a wajensu maimakon ƙinka da suke yi wa yuqaddiru ka inda Allah ta'ala anan ne kuma za su auna kimar ka a wajen Allah su gane kana da kima da daraja sannan wa indahum wa indahum haqqu qadarha duka za su fahimci kima da gwargwadon abin da ka zo musu da shi shine Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana wa yutimma ni'matahu Allah zai cika maka ni'imarsa almazkurun wacce aka ambata ai ma'ana in'amihi alayka bi an qawwaka ya karfafa ka hatta adaita ma aujabahu alayka har sai ka gama ida abin da aka wajabta ma wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shiryar da kai tafarki wanda yake madaidaici ai ma'ana yusabbituk abina yusabbituka alaihi wa huwa dinul islami wa mashtamala alaihi min shara'ihi da abin da ya kunsa ma na shari'a wal adabul hamida da kuma ainihin ladduba waɗanda suke abaiban yabo wal akalaqir rashida da kuma halaye waɗanda suke na shari'a sannan yace wa yansuraka Allahu nasaran aziza Allah kuma zai taimake ka taimako wanda yake babu irin sa taimako ne madaukaki manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Imam al-Bukhari da ya rawaito daga Anas dan Malik yake cewa yayin da waɗannan ayoyi suka sauka guda biyar daga kan aya ta farko zuwa yadda Allah ya ce liyudkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min har zuwa ƙarshen ta ayoyi biyar kenan annabin rahama ya kallaci sahabbai yace ayoyi sun sako min daga ubangiji na yace wallahi wannan ayoyin sun fi duniya da abin da yake cikin ta yanzu duka abin da yake damuna Allah ya wanke min shi saboda buɗi da zai samu na addinin Allah sai Allah yake cewa min
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم na'am لله نور السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما na'am Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ai huwallazi ai ma'ana huwallahu allazi anzala sakinata Allahn da zai maka wancan budin kuma ya gaya maka ma ya zartar da hukunci an yi shi sunansa kawai lokacin ne bai zo ba to shine wanda ya saukar da nutsuwa ai ma'ana addumani na fi qulubikum ya'ani fi qulubil mu'minina Allah shi ya saukar da wannan nutsuwa cikin zukatan mu'minai me yasa li yazdadu imanan dan su ƙara imani suna cikin wannan dimuwar sai Allah ya saukar da wannan sura daman annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafa da marubuta kafin ka ce me an gama rubutunta shi kan annabi dama a haddace take a gonsa don Allah ya gaya ya ce masa dama mu muke rike maka hadda sahabbai har sun gama rubutawa annabi yana fassara musu kowa ya dogon numfashi kowa sai aka shiga walwala da hankali a face yake saboda irin wancan sulhi da suka shiga amma da suka ji wannan labari kowa sai farin ciki ya kama shi saboda irin buɗin da Allah zai musu da yadda za su dawo su shiga cikin maka su zama sun kafa daula ta musulunci maimakon da daula ce ta kafirci to yanzu za ta zama daula ta musulunci shi yasa Allah ya ce ya yi hakan ne don ya sanya a cikin zukatansu nutsuwa kuma li ya zidadu imanin don su ƙara imani ma'a imanihim tare da imaninsu na farko bi shara'i'iddin da yadda suka yi imani da shari'a ta Allah kullama nazala wahidatan minha amanu biha duk lokacin da wata aya ta sauka ko kuma wata shari'a ta zo to sai su ƙara imani da ita wa min haqabulihim lis abinan lisulhil hudaybiya daga ciki wannan sulhi na hudaybiya da izo sai suka karba kuma suka yi imani ba'ada an dahamahum fiha ma abinan fiha ma min sha'anihi saboda abin da ya dumautar da su na sha'anin wannan sulhi yanzu ajin nufusa wanda ya girgiza zukata wa yuzihul quluba kuma wallahi ya karkada zuciya saboda haka amma da ayoyin suka sauka sai suka samu nutsuwa shi yasa anan malam yace wa yuzihul quluba sai yace min suddil kuffa da abin da ya ainihin me yasa zuciya ta dimauce ta girgiza daga kangewa da kafirai suka yi musu suna ji suna kallo garin su ne sun zo ainihin me za su shiga kuma an hana su Allah kai mana muwafaka ashe in ka rike addinin Allah to duk tsiyar da mai tsiya zai maka wanda bai imani da abin da kake bai matukar ka yadda addinin Allah ka rike kai hakuri shi Allah yana tare da kai wallahi Allah yana tare da kai Allah yana tare da kai yana tare da shi yana tare da su yana tare da ni duk wanda ya rike addinin Allah Allah ya ce walillahi eh, haka ne ko na'am walillahi junudus samawati wal ardi gaba ɗaya fa rindinoni na sama da suke da naƙasi gabaki ɗaya Allah ya ce mallakarsa ne falau aradan nasara dinahu bi gairikum la fa'ala da Allah ya so ya taimaki addininsa ko ba kuma sai ya taimaki addininsa addinin ya ci gaba kaji kana so baka so an tilasta maka kuma addinin kake kuma ba wanda ya zo ya ce kai to amma kun san hikimar da ta sa Allah ya yi haka dan ya fitar da masu imani da marasa imani daga cikinmu sannan kuma ya sakan yawa masu imani da aljanna madaukakiya wato ya zam wanda suka yi imani za su fita filin daga a gwabza sun san kashe su za a yi amma su shiga a kashe sun ko su ci nasara don Allah ya ba su daraja maɗaukakiya a cikin aljannar firdausi shi ya sanya wannan dattijo ya subhanallah wadda bayan annabi ya yi hijira shi gashi yana da kuɗi ga kuma rashin lafiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarnin a hijira ɗin shi bai samu ya yi ba rannan sai ya zauna cikin tunaninsa sai ya ga'a to shi fa yanzu ba shi da wani uzuri ko dalili da zai faɗa wa Allah tun da Allah ya yi masa ƙarfin dukiya sai ya ce ko nawa ne zai biya a yi masa tsada a zai biya ko nawa ne a fitar da shi daga cikin maka a kai shi madina ya ce ko a hanya ya mutu ya ce maimakon ya zauna cikin maka ya ce gare ya mutu ya ce ko a hanya aka yi tsada ya biya kudi aka dauke shi a hanya kuma Allah ya karbi rayuwarsa sahabbai suka samu labari suka ce kai ina ma da ya samu ya iso madina wato su suna kallon tunda bai iso madina ba rayuwarsa ta kare to hi hijirarsa bata cika ba Allah ya ce ba haka bane duk wanda inifin zai aiwatar da aiki na alkhairi kuma ya kama zai yi to mun cika masa ladansa saboda haka yana da ladan hijira to dole ka zama mai haƙuri in ka riƙe addinin Allah ka kawar da kai ga barin irin cututtuka da za su iya samun ka ko wani lokaci abu na rayuwa kalilan ya fi ƙarfin ka wallahi kana ji kana kallo ya fi ƙarfin ka kuma ka tsaya kai shiru kaga kamar kai to kai gaskiya kake yi amma in ka karanci addini sai ga akan gaskiya kake ai manzon rahama ma da yazo da addinin an jarrabe shi haka wa kana Allahu aliman bi khalqihi Allah ya kasance masani ne ga halittarsa hakiman kuma gwani ne shi cikin ayyukansa lam yazal muttasifan bi zalika Allah bai gushe ba yana siffantuwa da irin wannan siffa ai yabtalikum bil jihadi Allah zai jarrabe ku ko yana jarraba ku da yin yaki wa gairihi da waninsa dan ya ɗaukaka darajar ku sai Allah ya ce li yudkilal ladina
المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما نعم Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Ya yi haka ne liyi da khilal mu'umini na wal mu'uminati jannatin, tunda ya ce an jarrabe ku ai da jihadi ko da ma waninsa wato sauran ayyuka na alkhairi kenan bangaren kowanne irin abu ne sallah ne kaga zaka iya kamar yadda imamu ahmad bin hanbal ya faɗa yace ita ibada daki daki ne yace duba dakin da yi maka sauki ka shiga karka hado dakuna da yawa ta gagare ka ka watsar ka yi asara misali kai sha'awar karatun alqur'ani kake to kullun karka rabu da shi sha'awar zama kake kai ta tasbihi to karka rabu da shi sha'awar zama kake yi kai ta sallah to karka rabu da shi bukatar ka kaje ka samu wani abu kai ta baiwa mutane marasa shi sadaka to karka yadda ka rabu da wannan daga lokaci zuwa lokaci duka ayyuka na alkhairi to ka duba wanda kake ga mai sauki zaka iya yi ayi a yanke ne ba a so in sallah ne ka dauka to yi kokari kaga kullun kana yi kuma karka dauki da yawa yadda zaka watsar yanzu sahabbai da yake suna da ƙarfin imani wasu da yawa daga cikinsu wallahi sun mutu kowanne a kowanne dare mutum sai ya yi raka a talatin har da shafa'i da wuturi sai sun yi raka a talatin da uku ga shi dai annabi a ramadan da ba ramadan ba baya ƙara a kan raka a sha ɗaya sha ukun da aka ce maluman hadisi suka ce an haɗo da raka a biyu da ike ne ta ainihin raka a tulfajari shi ne ya zama ya ƙare sallarsa raka a sha uku zuwa sallar asuba amma asali sallarsa da ike ta dare raka'a goma ne ya rufe da wuturi raka'a daya sannan sai ya kawo ainihin me sai ya kawo raka'atul fajr in alfajir ya fito to amma kar mu manta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waccan sallah da ike da Allah ya ce fata hajjal bihi nafilatan laka ko asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda shi farilla ce a gunsa ba dadi ba rage to kai sai ka duba me zaka iya dauka shi yasa ya tabbata cikin hadisi yace wanda yaso zai ainihin sallar dare ko zai shafa'i da witiri da raka'a uku to fa ni'ima wanda yaso da raka'a biyar fa ni'ima wanda yaso da raka'a bakwai fa ni'ima wanda yaso da raka'a tara sha daya fa ni'ima har iya fanto kare bukata ka kare sallaka da raka'a daya wato ya zama kayi raka'a daya ta rufe maka sallaka ta zama wutiri kenan yanzu misali muna cikin lokaci na me na ainihin wato ramadan wato kwanaki masu albarka hadisi ne ingantacce yana nan cikin sunan abu dawud a cikin kitabus salat wata rana shi sahabin da ya rawaito hadisin yace manzon rahama ya dafa kafada ta yace ya kaiwa ne in gaya maka aikin da in ka aiwatar da shi Allah zai gafarta maka zunubinka da ya gabata da wanda ba kai ba a gaba zai zo da wanda kai ganganci da wanda kai da kuskure sai ce bala ya rasulallah sai ce ka je ka yi alwala ka yi sallah kamar haka idan ka zo ka shiga sallah ka ce allahu akbar kai du'a'i na istifitahi kafin ka fara karatun sallah sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sai ka yi haka sau sha biyar sannan sai ka ɗora karatun fatiha idan ka gama ka kama gwiwa sai ka sake wannan tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sai kai sau goma sai ka ɗago daga ainihin ruku'i kana tsaye kafin ka tafi sujjada sai ka sake goma wannan tasbihi idan ka tafi sujjada ka je a sujjada ka za ka yi goma idan kai goma in ka ɗago kafin ka tafi sujjada ta biyu sai ka sake yin goma sannan in ka tafi sujjada ta biyu kai goma idan za ka miƙe tsaye kamar julusul istiraha sai ka zauna ba za ka miƙe ba sai kai goma sannan sai ka miƙe Allahu akbar raka'arka ta biyu kenan lokacin da ka ɗora hannunka bisa kirjinka in kana kabadu kenan in sadalu kake ka saki hannunka duyar da kai sannan sai ka sake karanta sha biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar sau sha biyar kun ga farkon raka'ar ka sha biyar za ka yi sauran kuma goma goma ne to a nan falalar sallar shi ne manzan rahama ya ce in ka samu dama hadisin yana nan cikin sunanu abu dauda duk mai son ya duba ya duba shi zai gaishe kuma cikin kitabus sala ya ce in ka samu dama kullum kai wannan sallar sau ɗaya idan ba ta samu ba ya ce to a ainihin ne a sati kai sau ɗaya in ba ta samu ba a wata kai sau ɗaya in bai samu a wata sau ɗaya ba to a shekara sau ɗaya kai da Allah ya za ka kwatanta ladan sallah ya zan kwatanta ladan sallah da Allah kuma karatu za ka karanta gwargwadon abin da ya sauƙaƙa gare ka in ma ƙulhuwa za ka karanta ko ina a ɗaya ina a ɗaya gwargwadon abin da ya sauƙaƙa kai raka'a hudu sha biyar sha biyar sau hudu kai lissafinsu sannan kuma nan ga goma cikin ruku'i goma cikin ayi dagowa daga ruku'i goma a sujjada ta farko dagowa daga sujjada goma koma a sujjada ta biyu goma in ka dago kafin ka miƙe kai goma sai kai lissafi ka ga a raka'a hudun nan kana da tasbihi ɗari nawa ya kai wajen kusan ɗari uku da wani abu to Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi bawa ranar alkiyama cikin darajar da bai yi tsammanin ta ba ba a baka nafila a ce ka je kai nafila raka'a dubu kaza waye kaza ba kaza wannan kawai shirme ne wallahi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bai taba bada irin wannan aikin ba a'a ga irin wayannan ayyukan da zaka yi saboda haka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam an jarrabe shi da shi da duk wanda suka yi imani da shi ɓangaren jihadin ko ayyuka na alkhairi kamar yanzu yadda ne bayani me yasa liyidu khailal mu'minina wal mu'minati fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar dan a shigar da su aljannatayya wanda koramu ke gudana cikin ta wa yukaffira anhum sayyi'atihim kuma akan kare musu zanubansu wa kana zalika indallahi fawzan azima kuma wallahi wannan ya kasance wani lada ne mai ainihin matukar girma a wajen Allah kai la fauza a azamu minhu babu ma ainihin lada da daraja mafi daukaka fiye da irin wannan Allah ya ce ya yi haka ne me ya ce a wannan wayo azibal munafiki na ko ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات القائمين بالله ذنب مَسَّنَّا السَّوْءُ na'am عليهم دائرة السوء Allahu akbar وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا Allahu akbar Allah ya ce ai ma'ana wa kataballahu al-jihada shine ma'ana wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati azzannina billahi zanna saw su lokacin da aka wajabta yaki akan mu'minai aka kuma sa annabi ya zama komanda ya suka ce ba komai bane kawai neman asani ne neman daukaka ne shi da karfin tsiyahi ya zama sarki abinda suke faɗi kenan da munafikai da kafirai to sai Allah ya ce wannan maganganun nasu da suke Allah ya wajabta jihadi ne akan muminai ya kuma taimake su li yu'azzibal munafiqina dan ya azabtar da waɗanda suke munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata waɗanda suke mummunan zato ga Allah suna ainihin me mummunan zaton cewa wai Allah ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda ya tabbata a cikin suratul hajji ko Allah tabaraka wa ta'ala ai ya bamu labari yace man kana yazunnu Allah yansurahu Allah ko wanda duk yake zaton Allah ba zai taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taimaki addinin da yazo da shi ba fi duniya wal akhirah duniya da lahira yace to falyamdud bi sababin ila samai ya samu wata matakala ya taka sammal ya qata'a idan ya gama hawa sama ya yanke ya fado fali yanzu ya duba wannan abin da e hali yuzu hibina kai da kuma ya gizu abin da yake jin haushi in mun taimaki manzan Allah zai gushe wannan haushin nasa wallahi ba zai gushe ba sai dai haka nan zai tabbata da haushin da bakin ciki don Allah ya yi alkawarin taimakon annabi kuma ya taimake shi ya kuma yi alkawarin taimakon al'ummar annabi duk wanda suka riki wannan littafi na Allah Allah ya yi alkawarin zai taimake su sarmadan ila yawmul qiyamah saboda haka shi yasa yace dan ya azabtar da mu'minai abinan munafikai mata munafikai maza mushrikai maza da mushrikai mata masu irin wannan zato na cewa wai Allah ba zai taimaki annabi ba kuma sannan abin da suke cewa muna jira ne yau da gobe ta samu annabi in ya tafi wata rana babu shi shikenan shine ad-da'ira ai to Allah sai ya mayar musu da martani yace alaihim da'iratus sau ya ce wallahi wannan abin da suke tunani ƙasƙanci da ainihin azaba to ya tabbata a kansu kowa in ma yake baro wuko abinan wuko iso ike nan bihim au du'a'un alaihim ko addu'a ne a kansu adda'ira ɗin shine yau da gobe wato musibar da take faruwa shine akan ce hadisa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ghadiballahu alaihim bayan kaskanci da azaba ya shafe su sannan Allah ya dada fushi da su kenan ba za su fita a wuta ba in sun shiga wala anahum sannan Allah ya nesanta su da rahama wa addalahum jahannama Allah ya tanada musu wutar jahannama wa sa'ad masira Allah ya ce tur da irin wannan makoma sai Allah ya ce walillahi har yanzu ولله جنود السماوات والأرض Hmm.
وكان الله عزيزا حكيما to tunda mallakar sammai da kasai na Allah ne menene abin shakka a gun dan adam don Allah Allah tabaraka wa ta'ala wannan sama da muke kallo da ƙasa Allah mallakarsa ne abin da yake cikin su mallakarsa ne kuma babu abin da yake saba masa a cikin dukkan wannan halitta sai jinsi biyu sakalai ne wallahi mutum da aljan mu ne kawai muke saba wa Allah sauran halittu duka biyayya suke wa Allah wallahi sauran halittu yanzu haka misali da Allah zai bude maka jinka kana zaune gindin bishiya wallahi wallahi zaka ji tana tasbihi sai dai kawai Allah ya rufe jinka ba za ka ji ba ba na taɓa faɗa mana ba misali a al'ada irin na kiwo da muke da Allah in akwai kaji a gidanka ko a yau baka ji ba watakila zakara ya zo bakin kofar ɗakin ka kai ya roƙe maka shara ko kai kuma ka ce, "Kai, shege ya dame mu sai ka ce zaka kore shi ko ai na faɗa mana me yake faɗi ko a ina ga mummanta lokacin da kuka shagalta ko kuna ta bacci ko kuna ta taɗi sai ya ce kai rafkanan ne ka manta da duniya ka ba Allah subhanallahi wa bihamdihi abin da yake faɗi kenan kai kuma ka ce masa kai shege ka dame mu ko to in bai zama shege ba ai kai ka zama kenan ko eh a to shi yana tasbihi kai kuma cin naman mutane kake ta yi da Allah a ciki waye zai zama shege shi bai saba wa umarnin Allah ba kai kuma ni kuma ku kuma mun saba wa umarnin Allah da Allah mun fahimci maganan nan so duka halitta a cikin biyayya wa Allah suke dan adam da aljani ne kawai suke saba wa Allah wani lokaci za ka ga suna ta irin wani ɗan tattara da sauransu da waye duka tasbihi suke subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai ne ba za ka ji me suke faɗi ba to Allah mallakar sammai da ƙasa ga baki ɗaya nasa ne don ya kasance shi mabuwayi ne cikin mulkinsa kuma hakiman shi gwani ne lam yazal muttasifa Allah bai gushe ba bi zalika da irin wannan sifa kuma yantaqimu minal kufari wallahi zai wa kafirai ukuba wala yafutuhu ahadun minhum kuma wallahi ba ɗaya da ya isa ya tsere wa Allah summa lamma zukira ta'ala qaharihi yayin da Allah ya ambaci rinjayansa alaman fis samawati wal ardi bisa wadda suke cikin samai da ƙasa wanti kamuhu da azabarsa liman asahu ga wanda duk ya saba masa zikira imtinanihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ambaci baiwarsa akan annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi min ta'amimi risalatihi yadda ya game aikansa li jami'ir kalki ga dukkan halitta ga baki daya da yace wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi sai yace bashiran wa nadhira to nan kuma sai yace inna arsalnaka إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا na'am تؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace inna arsalnaka ai ma'ana ba aznaka ya Muhammadu ila kafatin zuwa ga dukkan al'umma baki daya Allah yace mun aiko ka da yace ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aksaran nasi la ya'lamuna in muka koma cikin suratu sab'a kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya zamo mai shaida ga waɗanda suka yi aikin kirki kuma mubashiran ya zamo mai musu bishara ai ma'ana zai zamo shaida akan al'ummar ranar alkiyama kuma ya zamo mai albishir liman amana minhum fid dunya bil janna wanda duk yayi imani nan duniya to annabi rahama yana masa bishara da aljanna wa naziran zai zamo mai gargadi ga duka mai wanda yake mai ya saba wa ainihin mai ya saba wa manzon Allah zai ainihin mai yana masa gargadi da wuta wacce take ma'abociyar radadi Allah ya ce li tu'minu billahi wannan gargadin ko sakon da muka yi muku na annabi sallallahu alaihi wa sallam li tu'minu billahi dan ku yi imani da Allah ne wa rasulihi da kuma manzon Allah din wa tu'azziruhu kuma ku taimake shi wa tuwaqqiruhu kuma ku girmama shi wa tusabbihuhu kuma ku tsarkake Allah bukuratan wa asila shi yasa anan maluma suka ce maimakon ka zauna a cikin yininka ko a cikin darenka ba ka tunanin Allah to yi ƙoƙari yi wa kanka ƙiyamun laili ana taɓa faɗa mana tarihin wani sahabi ya zo mutuwa sai aka ga yana kuka kuma an san shi shi mai biyayya a wa addinin Allah kuma sahabi ne sai ake tambayarsa wane me yasa ka kuka kai ba mu san ka da kaza ba ba mu san ka da kaza ba ba su san mala'ikan mutuwa kuma yana tare da shi ba amma ya zo yana jira ne kawai dakika ta ƙarshe ta cika yadda rira shi kwa ya ga duniya zai bari to amma kukansa baƙin cikin zai bar duniya tasbihin da ike yi ya ci kullum da safa in ya ta yakan ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim yakan faɗi wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim iya abin da zai faɗa kenan wallahi da izo mutuwa sai aka nuna masa tilin wannan ladan sai yake jin bakin cikin dan me yasa bai ninka wannan tasbihin ba to da Allah ya kake kallo in kai cikin carbi da Allah ya kake ji in kai cikin carbi bi ko uku a cikin yinin ka kai cikin daren ka kai wataƙila da daddare ka tashi ka danyi nafila raka'a ainihin me raka'a uku ko bakwai ko kuma kana da kokari kayi raka'a 11 ko kana da ƙoƙari ka yi raka'a misali 23 misali tun da mu bai baye ba a ƙayyade mana ba mu ba ƙayyade mana ba gwargwadon ikonka domin da an ƙayyade annabi da bai bar sahabbai suna wancan tilin na filin ba ko? ma'ana ai na faɗa mana cewa akwai da zai raka'a talatin kafin gari ya waye wani kuma raka'a ɗaya zai yi idan ya saka ko tilawar alkur'ani sai ya ji alamar alfijir ma'ana yana lura da taurari masu saboda an karantar da su ilimi na taurari sun san tauraron daga gu kaza in ya zo gu kaza to dare ya kai kaza daga gu kaza in ya kai gu kaza asuba ta yi to in suka ga wannan alama sai ainihin ruku'u sai ya kama gwiwa nan zai tasbihi iya tsawon tasbihi ya dago daga tasbihin in ya nutsu ya tafi sujjada yana idar da sallah dab da fitowar alfijir sannan kuma ya raka'atul fajr ya tafi masallaci wannan yayi raka da wannan yayi 30 da akwai ka'ida ba da annabi bai daidaita su ya ce abin nan ba to ita bangaren nafila ba wani ci abin nan annabin rahama yace a raka'a bi sallama raka'a bi sallama gurgurdan yadda ka kare zaka abin nan yace ka rufe da wutiri Allah kai mana muwafaka saboda haka anan mu lura Allah yace ku taimake shi ku tsarkake Allah safiya da maraice wannan tasbihi din da Allah bari in ba mu misali akwai hadisi wanda yake Imam Bukhari da Muslim sun rawaito wanda manzon rahama yake cewa in kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar Allah zai cika maka kamar sama da ƙasa sau biyu na lada wani kuma hadisi ne ingantacce to me kake tsammanin idan ka bata hankalin dare abin na bahaushe ko kayi nafila ka gaji ka zauna kana ta istighfari kana tasbihi saboda haka bacci ya dan kama kayi ka dan tashi ka ci gaba ya kake tsammanin darajar ka za ta samu don Allah ba mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake baiwa wani sahabi labari da yi mafarki ba wannan yan uwa guda biyu da suka mutu gun yaki ku duba ku ga abin mamaki shi wanda yi mafarkin shi ma akwai sayinin na cewa faɗan aljanna ne amma da ya kwanta mafarki abokai ne guda biyu yan uwan juna ɗaya ya shahada ɗaya kuma sai bayan shekara ya rasu shi kuma ba shahadar ya yi ba kawai sai mafarki sai ga sun tashi kiyama ta tsaye wannan wanda bai mutu a filin daga ba a gida sai ya ga wani ya fito daga cikin gidan aljanna ya bude ya ce kai din shigo yake nan kawai sai ya ga ya kama hanya ya shiga jimawa kaɗan sai ya dawo sai ya ce kai ma shigo sai wannan da in shahada ya ce kai ma shigo ya ce sai ina kallon abin mamaki mu a tunani ni a tunani na yake faɗawa manzon Allah wannan da in mutu a filin daga ai shi yafi kamata a ce darajarsa ta ɗaukaka wato yana son zan fito mana da tsayuwar sallah da tasbihi ne fa tsayuwar sallah da tasbihi yace sai yace sai ya dan yi gajan hakuri sai yace sai yake cewa wanda yazo yace su shigan yace to ni kuma fa yace a kai ba yanzu ba don Allah ya zaka ji a lokacin nan kiyama ce kake kallon ta tsayi an zo kuna tare da mutum uku an ɗebe biyu sun shiga aljanna kace ni kuma kace kai ba yanzu ba yace ana cewa ba yanzu ba sai ya farka sai ga ashe bacci yake mafarki yake yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yace to kuna mamaki ne ya zakai da mutumin da ya shekara yana sallah ya azumci ramadan ya yi salloli na ramadan ya yi istighfari ya yi tasbihi to wallahi gidansa gidansa darajarsa ta ninku sama da ƙasa kamar misali faɗin sama da ƙasa fiye da sau saba'in sai ya ce wancan ai da ya mutu aikinsa duk sun yanke ai shi kuma wannan bai mutu ba ya ci gaba da ayyuka na alkhairi wataƙila wani zai ce to shi kuma wanda aka ce masa shi ba yanzu ba ya ji kuma mai annabi zai faɗa a kansa to annabi bai ce komai ba Allah ka sa mun dace saboda haka wato sabbihuhu abinan bukuratan wa asila Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku tsarkake shi safiya da maraice sai Allah ya ce innal ladhina yubayyi'unaka innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim na'am فمن كتب إنما يكتب على نفسه na'am ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما na'am Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka ai ma'ana almu'minuna bi dukulil islam wanda suka yi maka mubaya'a za su shiga musulunci ai ma'ana yubayyi'u annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ai yubadilu abinan yuba- abinan yubadiluhu ai almutabi'atun kenan suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il ma'amurati wal munhiyati to bis sawabi almuwa'adun bihi alaiha Allah ya tabbatar musu da lada yayi musu wa'adi za a ba su shi wannan ladan Allah yayi musu alƙawarin wannan kuma wallahi tuna an cika musu tuna an cika mana sai dai in mun juya baya in dai ka yadda za ka yi wannan aiki kuma kana yi to wallahi kana cikin wanda Allah ya yi wa wa'adin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ce akwai wasu mutane da za su zo a bayana ya ce duk ƙoƙarin nan naku sun fi ku ƙoƙari suka ce hana biyan lahi sun fi mu ƙoƙari ya ce ƙwarai da gaske to kamar yaya ya ce ai ku kuna gani na ya ce kuna gani da Allah mu fahimci magana ya ce ku kuna gani na kuna kallon kuma ba sabon ba ma'ana mu'ujizozi ko sannan yanzu ku idan wani zai aikin alkhairi wani zai tashi ya tallafa masa saboda sabai suna da wannan kishin da zarar wani ya tashi yana wani aiki yanzu za ka ga wani ya tashi ya kama ya tallafa masa da zarar an ce jihadi yanzu za ga wannan ba shi da kayan fada amma zai tafi sai wannan ya ce ga takwami wani a ce masa ga mashi wani ya ce ga rakumi wani ya ce ga doki sai ce to waccan al'umma da za su zo bayana ya ce to su duk ba su da waɗannan mataimakan iya aljihunsu ne in suna da shi su taimaka in babu kuma haka za su yi da ƙarfinsu har Allah ya karɓi rayuwarsu kuma ba su ganni ba ku kuma kun ganni ya ce kun ga su ba su ganni ba amma sun yi imani da ni kuma suna aiki tukuru har a bakin ransu sannan idan mutum ya tashi yana son zai yi aiki to shi kaɗai zai aikin ba zai samu wani wanda zai taimake shi ba don Allah yanzu ba a fara taka matakin ba aiki na Allah ya tashi kaga masu taimakon aikin Allah ɗin kaɗan ne ‘yan tsiraru ne ba fa masu dukiya ne babu ba fa a akwai masu dukiya sai dai kawai su ba addinin Allah ne tunaninsu ba a sun yi forgetting ɗinsa sun bashi baya sun fita sha'aninsa sun manta Allah zai fita sha'aninsu ranar alkiyama shi yasa anan Allah ya ce wa'annan da suka yi maka mubaya'a za su bi addinin Allah sau da kafa to ka sani inna ma bayi unallaha wallahi sun yi wa Allah mubaya'a ne ai ma'ana mutabi'atuhum ma'allahi wannan biyayya ta su tare da Allah ne fa innaka kai kam ai ma'ana safiruhu ilaihim ai kai abokin tafiya ne tare da su wa huwa qawluhu man yuti'ir rasula faqad a'a Allah ko wanda duk ya ani wato kamar yadda zuwa cikin suratul nisa'i kenan yadullahi fawqa adihi yace to hannun Allah yana kan hannun su mun san ma'anar anan yadullahi ma'ana sakamakon Allah yana nan yayi shiri akan tattalin aikin su na imanin da suka yi suka yi ma biyayya shine yadullahi fawqa aidihim ai allati yubayi'u abinan yubayi'u biha annabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala mudalli'un shi Allah mai tsinkaye ne ala mubayatihim fayujazihim alaiha zai saka musu faman nakasa to amma ka gaya masa duk wanda ya warware alƙawari ai ma'ana na qadal bai'ata ya warware wannan mubaya'ar da ima ya koma baya to fa inna ma yanqusu ala nafsi sakamakon wannan bala'in warware alƙawarin da komawa sa kafirce kansa zai koyi wa man aufa amma wanda ya cika bima ahada alaihullah abinda iwa Allah alkawari to fa sayu'tihi ajran azima Allah zai bashi lada wanda yake ladan mai girma shine aljanna to Allah zai ba mu labari cikin aya da take tafe almubaya'atul amma mubaya'a ta gabaki daya nabaha bi zikri man kalafa fi mubaya'atin wanda kuma duk ya saba wannan mubaya'a din wacce take mubaya'atul hudaybiya kenan tusamma bai atin roduwan wadda ake ce mata bai atin roduwan Allah maɗaukaki sai yake cewa mai
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك من الله شيئا أراد بكم ذروا أو أراد بكم نفعا نعم بل كان الله بما تعملون خبيرا da Allah Allah bai gaskiya ba yanzu fa manna kasa bata zo nan ba ai fa manna kasa ta zo nan ko don me yasa kun ga a can Allah ya ce wa'anda suka yi mubaya'an nan Allah ya ce man yudi'ir rasula faqad ata Allah ko amma sai ce fa man nakasa fa inna ma yanqufu ala nafsihi ko wa'annan mutanen da hankalin su fa da wasu a cikin Madina wasu kuma a wajen Madina yanzu ga yaƙi ya taso na tafiya ainihin mai yaƙin tabuka yaƙin da ba a yi shi ba domin yaƙi ne wanda yake tsananin tafiya ce mai nisan gaske annabi yana tauriya a yaƙi amma da za a tafi abin nan yaƙin tabuka sai ya ce za mu tafi gu kaza ne saboda haka kowa ya shiri to a wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fito da faman na kasa ɗin waɗanda suka warware wannan alkawari yace sai ya qulu lakal mukallafuna min al-a'rabi anan an rinjayar da mutane ahlul badiya ma'ana waɗanda suke wajen Madina saboda su suka fi yawa amma a cikin Madina ma akwai saboda haka wannan yaki na tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gayya an tafi jama'ar da suka taru kuma saboda yawan su wallahi za ka iya cewa in ka shiga za ka iya koya kai kamar an tafi da kai ka dawo ka zauna kuma a ce an tafi da kai saboda yawan al'umma don manzan rahama ya tabbatar mana cikin hadisi ya ce babu wani littafi wato rijista book kenan to babu wanda duk girmansa ba zai ɗauke yawan jama'ar da suka taru ba wanda za a tafi abin nan tabuka amma kun san abin mamaki mu'ujiza irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa tabuka ya je ya zauna ya ce ina wani bangan shi ba ina wani bangan shi ba ina wani bangan shi ba duka har Allah ya sanar da shi a cikin wannan gayyar in banda manzan Allah manzan Allah ne ta ya zai gane wani bai zo ba ba fa yan jama'a ne tsiraru yan 300 200 ba da yake dan turawa wannan fa dubbai ne to sai annabi Allah yake ba mu labari sai ya qulu lakal mukallafuna da sannu wa'anda suka saba suka ƙi fita wannan yaƙi daga cikin larabawa na ƙauye ma'ana wanda suke wajen madina za su zo su same ka ai ma'ana kallafa humullahu an suhubatika lamma dalafta aibina lamma dalafta hum li yukhriju ma aka ila makata a wancan yaƙi na tabuka sun ki kuma Allah ya bashi labari lokacin da zai tafi maka yace suna nan ba za su je ba amma idan sun dawo ko idan kun dawo za su zo su nema su ce za su bi ka domin suna tsammanin in ka je shawa sun yi mahaukaciyar gayya wadda za su halaka ku suna tsammanin ba za ku dawo ba wasu malama suka ce akan wannan ne amma batun tabuka shine magana ɗai saboda haka idan ka dawo ɗin iza raja'ata minha bayan dawowarka daga sulhu na hudaybiya da aka yi ba ku samu shiga maka ba wa haza yadullu ala anna surata nazalat hunaka wannan yana wannan sura ta sauka ne daga barin sa hudaybiya ayar ta sauka ko sura ta sauka qabala ruju'ihi ila almadinati kafin ya shigo madina wa innahu min ikbarin bi gaibi yana daga cikin labarai na gaibi ya qa'u mu'jizatan lahu ya afku ne haka dan mu'jiza gare shi Allah yake bashi labari za su ce shagalallana wa abiyana shagalatna haka ne gurin nan ma eh shagalatna amwaluna wa ahluna iyalanmu ne suka shagalatar da mu muna kaza manzon Allah kaza kaza gidanmu ba kaza ba kaza ba kaza su kawo uzuri na ƙarya shi yasa kowanne ya zo yawa annabi wannan uzurin sai ya jeje ka Allah ya san sirrinka Allah ya gafarta maka annabi ba zai kyare ka ya ce ƙarya kake ba shi baya haka saboda ainihin tausayi irin na annabi da kaunar al'ummarsa wallahi ba zai ce kai makaryaci ne ka a'a da Allah iri na irin ku asanar da mu irin wannan sirri mai shiru to shi wancan ma'asumi ne gashi an faɗa masa maƙaryatan duka a cikinsu sai aka ce mutum uku ne kawai da ka abu bin malin da umar bin hilal da su su ukun nan Allah ya gaya masa ya ce su kaɗai ne suke da ainihin su kaɗai ne za su faɗa maka gaskiya ba su da uzuri kuma za su gaya maka ba su da uzurin a kawai ƙin zuwa suka yi saboda kawai ɗan jin daɗi na nishaɗin bazara kayan itace ya nuna kuma hakan aka yi wallahi su ne suka zo suka faɗa wa mai suka faɗa wa annabi ku duba ka abu ca'i wallahi ya manzan Allah da zan zauna gaban wani ba kai ba ya ce Allah ya bani iya jidali ma'ana jayayya ya bani iya zance wato yana da hiwar ya ce bawo na ganin akwai wani da zan zauna a gabansa duk laifin da zan masa a ce ban kuɗuta ba ya ce sai kai kaɗai kawai ya manzan Allah ya ce kai yanzu in nema ƙarya yanzu Allah zai turo mala'ika ya fallashe ni to idan na yi ma ƙarya ka yarda da ni Allah kuma ya yi fushi da kai to kuma in ce wa Allah me sai ce wallahi ya manzan Allah ba abin da ya hana ni in fita yakin nan ba komai yace kai hasali ma ban taba samun guziri in za a tafi yaki kamar wannan ba dan yace yanzu abin hawa na guda biyu ne wato yana da dawakai guda biyu yace kuma ina da kuɗi kuma lafiya ta kalau yace kawai dan sanyin lambu ne da ganin iyalai na kawai ya hana ni zuwa don Allah bai yi gaskiya ba ku duba yadda Allah ya kira ya ce ya yi hallazina amina ya yi hallazina amanu menene kunu ma asadiqina can aya da Allah ya magana eh wa kunu ma asadiqina ku duba yadda Allah ya ambace su masu gaskiya Allah ya ambace su masu gaskiya to za su zo suna ce shagaladna binan shagaladna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ka nema mana gafara yace to Allah ya muku gafara ku je kawai annabi ya sunkuyi da kansa wannan ma ya zo ya kawo uzun ce je ka Allah ya maka gafara ya sunkuyi da kansa saka kabu yana zuwa annabi ya ganshi yayin murmushin zaki tunda shi Allah ya bashi labari ai murmushin zaki ai ba arziki a cikin sa ko annabi ya ganshi yayin murmushin zaki yace masa kai kuma me hana kallo shine yake bashi wancan labari bayan ya faɗa masa sai annabi ya ce kayi gaskiya ya ce tashi kaje sai Allah ya yi hukunci a kanka shi ne wannan abin da ya faru ya faru na ƙaurace musu da ainihin ma'amala har tsawon kwana hamsin suka ji duniya da faɗinta ta yi musu kunci da Allah abin da isa mu ka'abu ni na tabbata in irinka irina ne ya same shi wani sarki ne ma'abocin ƙarfin yaƙi ma'abocin daula ana cikin wannan an jarrabe shi ya turo masa takarda ya ce mun ji abokinka ya jafauce ka ya kyamace ka ya ko ya kaurace maka mu ka zo zamu wasa'a maka ai mutum irin ka bai kamata a ce an kaskantar da shi ba da Allah yin a cikin irin mu ne akwai wanda zai zauna bai tafi ba wallahi ka abu da ya duba takardar ya karanta tunda ya iya karatu da rubutu sai ya ce subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ma wata musiba ce ya kama takaddar ya tukunkuna ya yaga ya je ana gasa gurasa ya cusa takaddar ya kona ta bai wai wai wancan sarkin ba wallahi ya hana Allah bal kana Allah bima ta'amaluna kabira ba haka ba Allah ya kasance mai ganin abin da duk kuke aikatawa ne Allah yana gani na yana ganin ka yana ganin ku yana ganin sa yana ganin ta wallahi zai yi sakayya akan duk irin aikin da bawa yake shi yasa yace inna rabbaka labil mirsad sai Allah yake cewa bal menene ayoyin namu sun tafi kalibar rasuwar mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyina dalika fi qulubikum na'am وزين ذلك في قلوبكم وظلمتم أن نستغفركم أول
Allah mai girma da ɗaukaka ya ce bal ba haka ba ne, ai zanantum kun yi zato allan yan kalibar rasulu cewa annabi ba zai dawo ba, wai wannan tafiya ta bukan to shikenan ya tafi, tun da sahabbai gaba ɗaya ban kwana suka yi da ahalinsu ba a tsammanin za a dawo. kuma sai gashi abin mamaki aka je ma babu yakin wayannan kafiran masu tsananin karfi na yaki daman rumawa ne da sauran ainihin bangaren wasu mutane na Mongolia duka sun ainihin ji tsoro sun gudu Allah ya kimsa musu tsoro saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya kimsa musu tsoro sun gudu shine Allah yake bada labari a zanantum Allah fa yana magana fa da wayancan munafikai da suka ki zuwa yakin kuma suka kawo uzurin ƙarya yace a zato kuke manzon rahama ba zai dawo ba wal mu'minuna da mu'minai ila ahlihim abada kuna tsammanin ya tafi wa zayyana zalika fi qulubikum shedan ya kawata muku a zukatanku wa zanantum zanna sau'i ku kai mummunan zato wa kuntum qauman buran kuka zama mutane halakakku sai Allah ya ce to man lam yu'min billahi لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا na'am Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to duk wanda bai fa imani da Allah ba da manzan Allah ba Allah ya ce fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira mun tanada wa duk wanda ya kafirta da Allah to mun kafirta amin da mun tanadar masa wuta mai horuwa ita ce wuta mai tsananin zafi wannan yana nuna ala annal mubaya'ata hiya dukulul islam wannan mubaya'ar da suka yi wa annabi sun yadda duk tsananin wahala ko za su mutu suna tare da annabi shine sun shiga musulunci ba ja da baya saboda haka Allah tabaraka wata'ala yana tabbatar mana cikin wannan aya falamma khalaful amra bil kuruji yayin da suka saba wa umarnin ay umarnin Allah wajen fitar su allazi dalaba minhum wanda ya nema daga wajen saru minan naqidina to duk wanda yayi wannan abin nan ya ja da baya ko ya juya baya to ya zama daga cikin wanda suka warware alkawari sai Allah ya ce walillahi mulku samawati na karshe
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء mm كان الله غفورا رحيما Na'am, to nan kai shi malam. Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana. Yace mallakar samai da ƙasa na Allah ne, ya gafiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Allah yana gafartawa wanda iso, Allah ka gafarta mana. Kuma yayi azaba ga duk wanda yaso, Allah ka tsare mu. Aili ya hasima a abin nan adma'ihim alfariga fi istighfarin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah yayi haka ne. Wallahi Allah yayi haka. Saboda me? wofantarsu ga barin nutsuwa da kuma barin kwaɗayinsu ko samun rahamarsu Allah ya yi nuwa annabi haka ya ba shi dama ya ce ya roƙa musu gafara shi ya sa a nan mala ya ce liya hasima a ɗima'ihim alfari ga tumfi istighfari don ya zama sun samu nutsuwa ainihin faragarsu na barin aini ko kwaɗayinsu da ya wofanta ga barin istighfari yanzu su dawo cikin hankalinsu wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara ne rahiman kuma mai jin kai ne biman sha'a ga wanda duka Allah ya so insha Allah za mu dakata a nan ya darasi na gobe ma tashi kan aya ta sha biyar wannan ayoyi mun ɗanyi musu saƙa tsaye saboda bayanai sun gabata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya Allah ka cika musu ladan jarraba da kai musu Allah ka cika musu ladan jarraba da kai musu ya Allah Allah waɗanda suke cikin halin kunci muna tawassuli da abin da muka karanta Allah ka yaye musu Allah ka sauƙaƙa musu Allah muna roƙonka ya Allah ka sanya albarka cikin rayuwar mu ya Allah ƙarshen rayuwar mu ya zama mun cika da kalmar shahada ya Allah Allah muna roƙonka muna tawassuli da abin da muka karanta Allah wanda ke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah muna addu'a ga ƙasar mu da jiha da yankinmu Allah ka zaunar mana da su lafiya Allah ka zaunar mana su lafiya wanda suke jagorantarmu ko a ƙaramar hukuma ko a ainihin jiha ko a ƙasa Allah muna roƙonka ya Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su in ba masu shirya bane Allah mun kai koke zuwa gare ka Allah kai mana canji mafi alkhairi Allah kai mana canji mafi alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك سميع الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين